بسم الله الرحمن الرحيم صاحب ذوي صدق انت اشفي سعادة ولكنهما أز من بيض رحمتي نعم صاحب ذوي صدق sai ka abuci da wisi kan ma abota gaskiya ta اشفي سعادة sai ka rayu fi sa'adatin a cikin arzikin ka ولكنهما أز sai من cewa بيض su ma رحمتي abota gaskiya din nan Mhm.
wahalar su azu shine yafi wuya mun bai baili رحمتي daga kwanan na hura kogo نعم
shi wani tsuntsu ne wanda yake marufi shi ana da hura kogo kwanan hura kogo نعم amma mai wuya samu ne kafin a ce ka samu kwanza akwai wahala sosai da su نعم to a ce ka samu ɗan uwa wanda suke na gaskiya a wannan lokacin to har sun fi wannan har sun fi wannan gwanda a ce ka samu ƙwan wura kogon ma da shi نعم eh
وخالد خصوصا إن أردت سفل هجاء wa halalta muhalada مهم.
hususan مهم.
da kai muhalada da hasawa نعم in arata saboda hija idan dai kana nufin karshen nan na alhija hankali نعم سلامة صدر wato mutanen da suke hasawa ka kishi amma wage نعم to kai ka misali ma abota ilimi kenan da sauransu in ka muhalada da su in dai kana nufin karshen nan na hankali da kuma salamata sigirin kana nufin nan na kubutar kirji wato kar mutum ya zauna cikin bakin ciki kenan مم.
koyaushe ما علوم سنيتي tare da kuma ulumin ilimai wanda suke saniyatin madauka نعم wanda kana nufin waɗannan abubuwan to lalle ya zama da cewa mahallaka da zaka yi kai mahalla da mutanen da yake hasawa kuma da kai da waɗanda suke jahilai da su
نعم ودع خلطة الأواني ka bar hulɗa da ammawa
تذهب بها البهاء a tana ta zahabu tana tana tana tana tafiyarwa bilbaha بالبهاء da نعم.
kwarjini sai kwarjinin mutum ya tafi وهيبة Yawa kada وجه kwarjini. da kuma kwarjinin fuska ma wai ya kabo illa ce نعم shine mafi munin illa kuwa wannan a ce Na'am.
mutum ya zo ba shi da kwarjini kwata kwata don mutum yana da muhalɗa da wanda suke ammawa مم.
to haka mutum zai ci
مخالطة الأخيار kaga muhalla da wanda suke zababu ركن مؤسس a wannan rukuni ne wanda yake mai asali مم. وأصل كبير asali ne babba في انتفاء الطبيعة a cikin amfani na ɗabi'a Na'am.
wato abin da zai amfani da ɗabi'a mutum mutum ya ce ya- ya ya muhalla da mutanen da suke zababu ne su na Allah ne su نعم in yana wannan to wannan asali ne wani kamar wani foundation ginshiki ne wanda yake mai asali a cikin ɗariƙa domin zai tambaya ne shi koyaushe a ɗiba'u ne ya zurfi da ɗiba'a shi ɗabi'a tana sata ɗiba- ɗabi'a ne koyaushe in mutanen wofi kake amfani da su koyaushe to ɗabi'a ka za a koyaushe irin wannan kake kwaikwayo irin wannan kake kwaikwayo to da wuya a ce mutumin a ce na- a ce mutumin wanda yake ba mutumin kirki bane ya samu ɗabi'a ya koyi ɗabi'a wata take ta kirki kullum za a ga cewa shi ɗabi'ar take ta ba ta kirkin ba ita aka fi ko- kwaikwayo so ita zuciya ta fi so kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita wuta an kewaye ta ne da ababen sha'awa ko yaushe kamar yadda ita kuma aljanna an kewaye ta ne da ababen ki ko yaushe abin da zuciya ta gani ta shiga ba ta son wannan abu da shi aka kewaye aljanna saboda in ba ta yi kokari ba da wuya ga ta tafi wajen sa haka shi kuma abin da yake na sha'awa shi kuma shi aka kewaye wuta da shi a aljanna a eh, wuta da shi ga na sha'awa shi kuma zuciya kullum nan za ta dinga tafiya kaga yana janta yana janta sai kuma kawai ta kawai gari kawai sai ta ganta a cikin wuta نعم da shi sa lalle lalle mutum ya zama halar da zai yi mutanen kirki ko yaushe zai
نعم فأنا غير هاتو بني domin ita wannan muhalla da hayar din نعم tana wadatarwa an gaira haka watanta idan dai kai muhalla da mutanen kirki مم.
to ko baka yi muhalla da waɗansu mutane can na daban ba wanda ba na kirkin ba sai ta wadatar da kai ga barin waɗannan ولم يبن amma غيرها watanta kuma ba zai fa'idan ta dukkan ba zai wadatar da ita ba. ita kuma za a ce in baka yi muhalla da hayaru ba ya wadata ko baka yi da su ban kai da waɗanda suke a shiraru ne مم.
ya a ce wannan ya wadatar da kai ba zai yi ba wannan نعم فداوي بما قالت أساة to الطريقة kai magani da abin da likitocin ɗariƙa suke faɗa مم.
shi ne na muhalatin aharar نعم shi ne abin da likitocin ɗariƙa suke faɗa ففي هلة الجزمة a cikin hulɗa أتانا انحسار rana in sun zaro a takaitawar ita ɗariƙa in an tambaye ka an ce maka me ne ɗariƙa gaba ɗaya ma نعم ɗariƙa ta sufiya مم.
yace a tana to ya zo mana ita wannan in za ka takaita ka ce ya tafi tafi hulɗa ne aljazma wata take da muminai kai kai in an ce amatul mumini ne sune sune jazma ɗin نعم shi ya ɗauko shi ne daga kalma ta jazma ta kuturta نعم da ake cewa din nan in kai muhalara da kuturu kai ma ta zango مم.
eh in kai muhalara da mutumin da yake kuturu ne kama sai yawa kai ma sai kai wannan duk da akwai hadisi da yake la addu'a din nan cewa babu shafa shafa haka dauka kan ba daukan kurkuta da wannan amma wannan kaga ya danganta ne da irin a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne duba da cewa a idan aka duba akwai hadisin da ya zo akan wannan idan ana magana ne da mutane waɗanda suke sun yi nisa a cikin wajen Allah da kuma mutanen da suke koma baya amma dai idan ka duba kai komai dai ayan ka dauka cewa Allah dai shine a wajen su shine amma daukan kai dai sai dai a ce sanadi ne sababi ne kawai na wani abu amma ba haka ba sai ka zauna tare da su din shekara da shekaru kuma gaba wani abu da da ka dauka da eh don ana magana ne da mutumin da yake yana da duk yakini da kuma mutumin da yake yana da karfin yakini ko wata yakini
falaisat to ya zo mana wai a cikin ita wannan din ana samun ta ne da hulɗa wata ke zuwa ita hulɗa da amun mutane wato duk wani harka ɗariƙa abin da in dai an ce mene ɗariƙa ta sufiya to ka ce ya tabbata a cikin hulɗa da sauran amon muminai ka dinga muhara da su koyaushe domin kana muhara da su daga nan ne za ka samu amfanin kala kala ita kuma ɗariƙa dama gaba ɗaya ɗariƙa sufiya ɗariƙa sufiya ai kaga abin da take nuna kenan abin da za ka samu daga wajen na game da kusanci da Allah in kana muhalla da mutanen kirki ga ka ƙara kusanta ne da Allah to da ita dariƙa fa lai sai bisu bayatin ba wai dan karamin tarmin ka dinga yawo da shi kullun ke dariƙa ba wala bil wai ko kuma dan karamin Allah ka kullun a gangar yan littafi dan karami ko wani kana tafiya da shi kai kana nuna tsoron Allah da waye ita dariƙa ba anan take ba yawa liqa'u zawi sidiqin domin yace kaga gamuwa da ma'abota gaskiya laqahun libadin wannan barbara ne a boye na'am su mutanen kirki idan kana gamuwa da su gamuwa da su kake da su koyaushe kamar wata a ce barbara ce kake samu na wani taraya ne na haske da yake zuwa wajen ka yake towa daga wajen su yana yana zuwa wajen wa qad yashfi al alil minhum yace mara lafiya ma yakan waraka minhum daga gare su bi nazarati duba dai tal wani ma idan ba Allah ya kalle ka kallon kawai daga nan wajen sai ga wata cuta wadda take kisiya ko ma'anawiya sai gaba ɗaya ta dauke a dauke wadda gida ta wuyan magani a rasa ma yanda za a yi za ka ga cewa ko an zo wajen wazifa ko wani abu ake cewa dinnan a adadi ta sauri saboda zaman da zaka yi akwai sarayani nuri da yake shiga tsakanin ka zuwa dan uwanka wanda saboda dalilin wannan din sai ka ga rashin lafiya mutum wajen rashin lafiyar ma ko baka san da ita ba a jikin ka ko kuma a tana tana ta damun ka amma sai ka yanzu yanzu kuma Allah ya warkar da ita kawai saboda wannan dalilin ba kama san dalilin ba
wa kulma ta sha yace ya ka dan uwa ka ci duk abin da ka so wa misluhu sahi ta'amalu to fa za ka yi aiki ne irin misalin na'am to wani abin da yake nufi a nan wajen dai shine duk abin da zaka ci kai kokari ka sace halal domin shi babu wani abu da yake wa zuciya rauni irin cin haramu gwargwadon idan ka ci haramun to ka san cewa ban zaka tashi zaka yi aiki ba zaka yi aikin kirki ba shi za a ke son kore shi ka ci halal saboda cin halal shine zai karfafe ka zuwa ka sai ka aikata wani aiki na gari domin cin haramun shi yana kashe zuciya ne zuciya kuma ta riga ta mutu to kuma ba yanda za a yi kuma aikin alheri kuma ya zama ya sadu zuwa ga shi mutum yake zai wannan da ya zama ya ci wannan haramun shi sa kullum ake bukata ya zama da cewa wannan halal din shi ne ake don wani ɗaya daga cikin manya-manyan malamai an ce wani ya kawo masa abinci ya kawo masa cewa ya ci sai ya ki cin abincin sai tambayi cewa me yasa ba za ka ci abinci ba gashi mun kawo maka ci abincin sai ya ce ai saboda abincin daga dubansa na san cewa ka san su wanda Allah ya musu kashafi abu ma yana kallon sa idan halal idan akwai halal a ciki ko haramun ne ma zai iya gane na'am sai ya kunci cewa abincin akwai haramun ne haramci a ciki to mu kuma illar da abinci idan akwai haramci yake mana idan mun ya mun ci ba daidai yake ga sauran mutane so da gurgurun kusanta ga Allah gurgurun irin kuma idan ka ci wannan haramun din irin illar da zai maka ta haka misalin kamar a duniya ne ba yanzu mutumin da yake ya saba mai kuɗi ne shi kuma yana zaune a cikin alƙarya malam masalan a cikin birni yake ka haɗa shi da mutumin da yake a ƙauye ko masalan talaka yanzu abincin da wancan zai ci shi wannan ya ci ma an ba sa ba zai mutu ma saboda wannan abu sai shi ya riga ya gama saba da wannan abu ko kuma ruwan da wannan zai sha masala in wannan ya zo ya sha sai ga ya zama masa illa to kuma haka ne shi to su ma haka mutanen da suka kusanta da Allah gwagwaran suka ci haramun irin illa da zai musu ya fi ga shawarar mutane wani sai ya ce zauna lafiya lau so dama gidanta ne kawai amma wani idan ya ci to kuma yanzu yanzu na kuma shi kenan ba sai ga ya kawo masa illa akwai yaran da ya gaya suna almajiran su mutum mai kudi kullum zai wuce kalli abinci ya ci kai wannan abinci ce wata dai bari dai ya gyara ba wallahi kan biyan mutum wallahi da ciwon na abu da ka bari a kai shi a kasuwa wallahi mutuwa ne to shine mutuwa ne to shine to kaga kaga irin wannan su su a wajen su ma kamar haka yake halal yake a wajen su za ka kai sauran amma mutane sun sha haramun din bai bai musu wani illa ba amma su in suka ci to kuma ƙara nisan tasun da zai tsakanin su da Allah kafin su kawo wannan matsayin nasu na'am yana da yana da wannan na'am shi ne ɗaya daga ciki sai yake faɗa yake cewa to in dai game da zancen irin wannan ne yace ai ni a gaba ɗaya ni ibada sai yake bayyana masa shi wanda ya kawo masa abinci yake bayyana masa irin ibada sa dai sai yake ai ni gaba ɗaya nakan yi azumi irin na shekara nake wato ma'ana kamar yau ga azumi in nan gobe dai ka huta shi gaba ɗaya yake haka yake sannan har ila yau kuma yake ina cika karatun alƙur'ani kusan kullum a rana ɗaya nake karanta alƙur'ani wato a cikin kwana talatin kenan ranar sauka talatin sai ya nuna masa yake masa to kaga nonon nan da na sha nonon kuma na irin barewa nan cutar daji yake kaga nonon nan da na sha a waje na ya fi cewa a saukar da za ka yi gwargwaron a ce misali ka sauka talatin kuma a cikin raka a dari uku ka kusan ya zama na cewa kowane sauka guda ɗaya kenan a cikin raka a goma da zai kai ya ce ya fi wannan abu domin wancan abin da za ka yi ibadar da za ka yi da mai ka ci ka ci wani abu ne wanda yake ba na halal ba ka samu karfi ka je kai wannan ibada amma idan misali mutum ya halal ya ci to ko da bai yi ibadar ba wannan cin halal din kawai da ya yi shi kansa ibada ne a wajen da shi sa ya fi mutum mutum ya ci halal ya fi masa ma da ya ci haramun kuma ya ce zai je bauta Allah da shi Eh, asasu tuqa kaga asalin na tsoron Allah fi luqmati ya tabbata a cikin loma kwaya ɗaya da za ka yi ta halal wa bi hullati kuma haka na da hulɗa za a ita hulɗar nan da a cikin ɗariƙa ba ƙarama awa ba ce Na'am.
kullum har da ɗaya hayar za ka hulɗa ka samu mutanen kirki ka hulɗa da su.
fawaid suhubatin kaga fa'idodin nan na abota ka nafi'in bisar wata a kamar amfani ne bisa watan da dukiya kamar yadda za ka yi amfani da dukiya ka taimaka wa mutum ita ma haka fa'idodin abota- abokantaka take Na'am.
ai maka abin da ma yake da kuɗin ma wani ba zai iya taimaka maka ba ya taimaka maka sai ga ita ba- fa'idanta ta abokantaka ta yan uwa ta yi maka wannan abu wajahin kamar yadda da mutum zai yi alfarma eh, alfarma da da matsayinsa ya maka wani abu to ita ma haka fa'ida fa'ida ta abokantaka take wa da ilimin ilimi kamar yadda ilimi zai yi wa bitinamin lida'awa da'awaci haka na kuma da ganima da da'awaci ga addu'a mutum zai maka irin amfanin da mutum zai samu saboda fa'idan abokantaka kamar irin wannan fa'ida
wa min hatta abudu yana gare ta ita wannan fa'ida ta wannan abokantaka din nan akwai karfafa juna na'am za ku karfafa juna ku je ku aikata aikin alheri التعاون في taimako الدعاء fituba a cikin tsoron Allah a cikin bin Allah
ومن هانتفاه yana da gare أعين ka kuma للبصيرة in bi kahun buɗe wannan na a ainihin idanun basira ga basira in kana zaune da mutum mutanen da suke da kirki ne akwai abubuwa da dama waɗanda za ka fahimta kuma zai zama da cewa zai ka ƙara sa ka ƙara kusanta basira ka ta buɗe na kusanta zuwa ga Allah
كذا سريان النور haka na saraya ne na haske عند اجتماع lokacin da suka haɗu على a الذكر bisa zikiri مم. وهو من نتائج wannan yana daga natija babba ta abu isa shi a sai dai aliyu hawa su ke faɗa Na.
zara ta fita gari shi ke faɗa yake cewa illa abin da sa ake son idan mutum ya zo zikiri ya- ya- ya ɗaga muryarsa kuma har ila yau a yi a cikin jama'a الذكر.
yake ba don komai bane saboda ita zuciya ƙwarar abin da kake son dama ka zikiri a dan ka goge zuciya ne dama To ita kuma zuciya kamar yadda ubangiji madaukin sarki ya sifanta ta yace yace dutse ce ko har ta fi dutse ma ƙasa bushewa ta ko نعم yake to dutse yanzu a zo a haisan idan ka zo yanzu misali za ka fasa dutse haka kaɗai ba zai faso a wajen ka ba. sai ka kunta da jama'a ko kuma ila yau idan kuka zo ai ba wai duka a hankali za ku masa ya fashe to shi sa shi ma zikirin idan an zo sai a yi shi da ƙarfi kamar yadda shi ma dutsen can da ƙarfi ake fasa shi kuma an zo a tare jama'a a yi domin wani abin shine yake ƙara kawo zuciyar ya nisa ta daga barin iya ta zuwa wani abu sai ta zama ta fi kawo huluri a wajen yin zikirin idan ana yi a cikin jama'a kuma ana ɗaga murya ya zama an fi kawo dalilin da yasa kenan za a ga a cikin zikirin an yi sai a bayyana kuma a yi a cikin jama'a a ilayi alhamdulillah
الحمد لله